الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يوديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب الكرماء الثقات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داع الفلاح إلى النجاه دعاني بمقال حال في معين معاني يا من تحير في مهامه أمره يبجي الهدى والأمن طول زماني إن كنت تعمل للسعادة والربا والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فعامد إلى المولى العظيم الشاني شيخ المشائك بحر كل حقيقة ورقيقة أعيدنها الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومناتها قطب الأوالم قوسها التجاني الأروة الوثقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآن هو سيد الأقداب وهو ممدها لا فيض إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببيان هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وغنية اللهفان من بحره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضأ منبر لجلوسه من نور رب واهب مناني الهب فيه لجنة لك بامن والبغض فيه دمانة النيران آه يا مسلمي maza da mata masu sauraronmu ina gaishe ku na cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu za da kuma Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah yan uwa musulmi idan ba ku manta ba a jiya mun ɗauko muku bayani akan yadda maulana shekh ahmad tijani zilqurbi wa tadani sakana Allahu min faidi madadihi bi azamil awani yake gaya mana cewa fifikon alkur'ani akan dukkan maganganu maganganun nan zikirori ne maganganun nan salatoci ne alkur'ani ya fi su alkur'ani fifikonsa ya fi dukkan maganganu na zikirori ko na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta fifikon ma al'amari ne bayyananne ya fi rana tsananin bayyana kamar yadda yake sanannen abu ne a cikin tabbatattun karance-karance na ilman shari'a da usulu na shari'a kuma ayoyi ingantattu da hadisai sahihai sun shaida akan haka sai yake gaya mana ke ce amma fa ku sani fifikon alkur'ani akan zikirori da salatoci ba wai salatul fati kurum ba mutane sukan ce wai salatul fati shi ko shehu jani yana magana akan salati kowane irin salati yake magana kowane irin salati ya fi falala daga alkur'ani a haƙƙin fasiki ba wai salatul fati ba saboda haka fifikon alkur'ani ya samu fifiko ne ta fuska biyu fuska ta farko kasancewa alkur'ani wato magana ne na ubangiji tabaraka ta'ala wanda ke zati abin tsarkakewa abin sifantawa da girma da buwaya saboda haka alkur'ani ta wannan fuska wannan martaba babu wani zance da zai haɗa kafaɗa da shi a ma'auni fuska ta biyu abin da ya sa alkur'ani ya fifici dukkan zikirori da dukkan salatocin da aka yi wa annabin rahama sallallahu alaihi sallama shine abin da alkur'ani yake shiryar da mai karanta shi a kai na daga ilimmai da ma'arifa da kyawawan ladubba da hanyoyin shirya da manya-manyan ɗabi'u na ƙwarai da hukunce-hukuncen ubangiji da sifofi maɗaukaka waɗanda babu mai iya sifantuwa da su sai waɗansu zaɓaɓɓun bayi waɗanda ake cewa da su rabbaniyuna masana Allah to alkur'ani a cikin wannan fuska a cikin wannan martaba shi ma babu wani zance ko wata magana ko wani zikiri ko wani salati da zai haɗa kafaɗa da shi a ma'auni babu wurin shiryarwa a bisa waɗannan al'amura maulana Allah ya ƙara mar yadda sai ya sake faɗaɗa bayani sai ya ce sannan ku sani waɗannan fuskoki guda biyu da muka ambata waɗanda da su ne alkur'ani ya fifici dukkan zikirori da dukkan salatoci ga annabi rahma sallallahu alaihi wasallama bawa bai isa ya kai matsayin da zai karanta alkur'ani a wannan fuskoki guda biyu ba sai dai idan ya zama arifin billahi masanin Allah ta yadda saninsa da Allah ta kai an yaye masa tekunan hakikar al'amuran ayoyi yadda suke saboda haka shi arifi a koda yaushe yana yin iyo yana ninkaya a cikin zurfin tekun alkur'ani saboda ma'abocin wannan martaba shi kaɗai ne wanda alkur'ani zai zama ya fi falala a haƙƙinsa daga dukkan zikirori da dukkan salatoci amma ba kowane mutum ba me dalili saboda shi ya tattaro waɗannan falaloli guda biyu menene dalilin da yasa ya tattaro likaunihi yasma'u min zatil muqaddasati sama'an sariyan ko sam'an sariyan yana jin maganan karatun alkur'anin ne daga zatin Allah mai tsarki ji kuma bayyananne ba kama kama ba wanda ba arifi ba in ya ce yana so ya karanta alkur'ani ya ji daga Allah kama kama zai dinga yi kawai amma arifi wanda ya san Allah ba sai ya yi kama kama ba saboda haka zai zo yana karanta alkur'anin kuma ji yake ba shi ke karantawa ba martaba ta biyu kuwa a cikin karatun alkur'ani ba ta kai wannan ta farkon ba wanda yake kaiwa wannan martaba shine wanda ya san ma'anonin fassarar ƙur'ani zahiri kuma yana karantawa ya kasa kunne yayin karanta alkur'ani din kai ka ce yana ji ne daga Allah Allah yana kissanta masa alkur'ani din yana karanta masa bayan nan kuma yana cika alƙawuran alkur'ani yana kiyaye dokokin alkur'ani to shi ma wannan لاهق في الفضيلة بالمرتبة الأولى إلا أنها دونها shi ma za a haɗa shi a cikin falala da mai martaba farko sai dai duk ƙoƙarinsa bai kai wancan na farkon ba martaba ta uku a cikin karatun alkur'ani shine mutumin da bai san komai ba akan ma'anonin alkur'ani shi gardi ne kurum babu abin da ya sani illa sar da hurufihi ya ta zuba tilawa kurum yana karanta haruffan alkur'ani amma wala ya alamu ma za unzila alaihi min al-ulumi wal ma'arif shi bai san me aka zuba a qur'anin ba me aka saukar masa na ilmai da ma'arifa sanin Allah shehu tijani Allah ya kara mar yadda ce to kaga wannan in dai yana daga cikin shiryayyu kamar sauran ajamawa waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba su san ma'anonin larabci ba sai dai ya ƙudurce a zuciyarsa cewa wannan littafi da yake karanta littafin Allah ne maganan Allah ne kuma ya kasa kunnensa yayin da yake karanta alkur'ani kuma ya ƙudurce a zuciyarsa cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine yake karanta masa alkur'anin karatun amma la ya alamu ma'anaha ana karanta masa amma baya jin me ake cewa me ma'ana maulana shekha Ahmad Tijani zil qurbi wat tadani sakanallahi min faidin madadihi bi azmil awani yace shi ma wannan lahiqun fil fadli bil martabataini illa annahu munhaddun anhuma bi kasirin yace to shi ma wannan fa za a hada shi da waɗancan biyun da arifin nan na farko da malamin nan masanin tafsiri na farko to shi tun da ba arifin bane kuma shi bai ma san tafsiri ba amma ya yadda maganan Allah ne kuma ba shi ke karanta ba Allah ne ke karanta masa yana ji amma bai san ma'anan shi ba to shehu tijjani ce shi ma za a haɗa shi da su a darajoji sai dai ya sani ko da ya gan shi tare da su bai fa kai su ba saboda haka in sun cire takalmi ka ya ɗiba ya riƙe kawai Allah ne masa falala ya kawo shi cikinsu sun fi shi sun ba shi tazara da yawa amma fa shi ma ba za a kawo shi ba sai ya kasance shiryayye mai kula da haƙoƙi da dokoki mai cika alƙawuran alƙur'ani mai ba da wajibatu gairu mukillin bi shay'in minha ba tare da yana wulakantar da wani alƙawari ko wata doka ta alƙur'ani ba yace wal martabatu rabi'atu da Allah ka ga yadda ake kasa alƙur'ani mala yace martaba ta hudu shine mutumin da ya tulul qur'ani yana karanta alqur'ani duk ɗaya ne alima ma'aniyahu aw lam ya alam ya san ma'anonin alqur'anin ko bai sani ba illa annahu mutajarri'un ala ma'siyatillahi ghairu mutawaqqifin ala shay'in minha ba ruwansa kawai yayi karfin hali kawai akan saban Allah ta kowane irin tudu da gangare fadawa saban Allah yake duk girman katanga zai haura ta kawai ya saba wa Allah babu taka tsantsan baya daga kafa akan saban Allah shehu tijani ce to fa haza kaga irin wannan mutumi la yakunu alqur'anu fi haqqihi abdala alqur'ani a haƙƙinsa ba zai zama yafi salati ga annabi ba kowane irin salati ma ba ma salatul fati ba maulana sheikh ahmad tijani Allah ya kara mar yadda ce bal kai bar zancen wannan mutumin ma rabu da shi kawai kullama da tilawatan izda da zamba duk sanda ya ƙara karatu zunubinsa ne ke karuwa yana ƙara tilawa ana ƙara rubuta mai zunubi wata azama alayhi halaku sannan halaka tana ƙara girma a kansa ya ce ba mu muka faɗa ba ya shahadu lahu ƙauluhu subhanahu wa ta'ala abin da yake shaida a kan wannan shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato da yake faɗa a cikin alƙur'anin sa mabuwayi yake cewa wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi wai wane ne yafi zalunci ne ne wanda ya kai wanda aka tunatar da shi aka gargaɗe shi da ayoyin ubangijinsa wato alkur'ani fa'a arada anha sai ya kawar da kai daga barin sauraranta baya tunani baya tafakkuri ko tadabburi kuma bai imani da ita ba ai la ahada azlamu minhu la ahada azlamu minhu babu wani ɗaya da ya kai wannan zalunci wannan shi ake kira azlamar zalimina mafi zaluncin azzalimai me yasa ya zama azzalimi ya tattaro tsakanin wasu zunubai guda uku ga mujadala ga takazibi ga iradi yana jayayya da Allah Allah ya ce a bar abu ya ki bari kuma ya zo yana karantawa sannan yana ƙaryata Allah domin abin da Allah yake gaya masa da ya yadda bai ƙaryata ba da bai yi ba sannan ga iradi kawar da kai ya juya baya Allah yana masa magana kawai ya tafi abin shi ya ƙi tsaya ya ji wa nasiya ma qaddamat yadahu ya manta abin da hannunsa ta gabatar na kafirci da saban Allah kamar shan giya zina liwaɗi caca ƙariya sata gulma tsegumi batsa da makamancin wannan kwata-kwata baya tunani a ƙarshen abin da wannan zunubi zai haifar masa sai Allah tabaraka ta'ala ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ai mu ne muka saka murafu masu yawa akan zuciyoyinsu muka kulla zuciyoyin wannan murafu su suka hana su yin tunani da tafakkuri da tadabburi a cikin fahimtar ma'anan ayoyin alkur'ani so da ka imani ba zai shiga zuciyar ba kuma kafirci ba zai fita ba kafirci yana ciki mun kulle sannan imani ya zo shiga mun kulle ba zai shiga ba an yafqahuhu wato wannan murafu ya hana su su fahimci ma'anonin ayoyin alkur'ani din wa fi azanihim waqara a cikin kunnuwansu kuma mun saka wani nauyi na bebantaka a kan zuciyoyinsu mun saka kwaɗina mun kulle wasu murafu ne manya-manya muka kulle zuciyoyin sannan kuma muka kawo wani irin kwaɗo mai nauyi na bebantaka ko na kurumta muka kulle kunnuwansu so da duk abin da za su karanta ko a karanta musu ba za su taɓa ji ba. Wa in tad'uhumu idan da za ka je bakin kunnuwansu ka sa bakinka kana kiransu ilal huda zuwa ga shirya da bin shirya da yadda da ita to falan ya hatadu izan abadan ba za su taɓa shiryantuwa zuwa ga wannan shirya ba har abada saboda zuciyar an kulle ta kunnuwansu kuma mun saka kurumta mun kulle. Maulana Sheikh Ahmad Tijani sakanallahu min faidi madadihi bi azamil awani bai tsaya nan ba sai ce to kaji ko kai dan uwana musulmi mai sauraro ka ji wannan ayar ka fahimci abin da Allah ke nufi da ita dan ka san karatun alkur'ani kawai ba wai shi bane burgewa ka dinga zubo ayoyi wannan ba burgewa bane ka kula da abin nan da Allah ke gaya maka sannan yace akwai wata aya kuma subhanahu wata'ala yana cewa wailul likulli affakin asima
ويل ويل ويل لأفلاك يسمع وإذا علم شيئا خذها لها هزؤا عذاب عذاب مهين من ورائه جهنم ولا لا يغني عنهم ما كسب كسب شيء أو ولا ولا تخذ من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم wailun ma'anan shi tsananin azaba da halaka sun tabbata li kulli affakin ga dukkan wanda yake ƙaga ƙarya da gangan yake yinta zai ƙagi ƙarya ya san ƙarya ne ya faɗa ya rantse asinin mai isa matuƙa wurin zunubi da sabo wane ne shi wannan affakin asimin shine wanda ya sma'u ayatin lahi yana sauraron ayoyin Allah wato alkur'ani tutula alaihi ana karanta masa summa yusirru sannan sai ya tsaya a kan sabansa ba gudu ba ja da baya mustakabiran saboda girman kai daga barin yin imani da ita shi ya fi karfin yana abu a ce ya daina ya fi karfin ya sunkuya bayan ya tsaya duk abin da harshen gaskiya yake gaya masa na ayoyi sai istihza'i shi ba zai yi ba ba zai ji ba ka allam yasma'aha sai ka ganshi kamar ma bai taba jin wannan ayar ba fa bashirhu bi azabin alim Allah tabaraka wa ta'ala ce to kai masa bishara da azaba mai raɗaɗi a bisa dagewarsa da nacewarsa da yayi da tsayuwarsa akan saban Allah da girman kan da yake da shi akan kin jin maganan Allah tabaraka wataala wa iza alima min ayatina shay'an idan kuwa ya san wani abu daga ayoyin wato na alqur'ani ittakhazaha huzua shi kaga wancan na farkon bai ma jahili ne amma an ga mai alqur'ani ba zai ji ba shi kuma wannan wa iza alima min ayatina shay'an watakila ya sauke alqur'ani watakila ma ya haddace saboda haka idan ya san wani abu na daga ayoyinmu na alqur'ani maimakon ya aiki da ita ittakhazaha huzua sai ya rike ta abin yin isgili da ita ya rika zagin mutane yana habaici yana karanta alkur'ani yana zagin wasu jama'a alhali shi gashi tantiri ya ki ya kalli abin da Allah ya hana ya bari yana ɗaukar ayu yana zagin wasu shi kuma alkur'ani yana zagin shi yana tsine mai shi yana zagin wasu shi kuma alkur'ani yana tsine masa masallacin da yake ciki yana tsine masa kujerar da yake kai tana tsine masa lasfikar da ya rike tana tsine masa zuciyoyin muminai suna tsine masa mala'ikun Allah suna tsine masa ubangijin bayi shi ma yana tsine masa wato ma'ana wa iza hafiza shay'an min alqur'ani kafara bihi wattakhazahu sukriyan wa huzaa idan ya haddace wani abu na daga alqur'ani maimakon ya imani da shi sai kafirce masa sai ya rike shi wani abin yin izgili abin yin wargi da shi saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala ce ulaika lahum azabun muhin waɗannan irin waɗannan mutane masu irin wannan hali ko makaranta alkur'ani ne su to su sani azaba irin ta wulakanci ta tabbata a gare su menene ya janyo musu girman kai da izgili da ayoyin Allah tabaraka ta'ala wanda shine alkur'ani min wara'ihim jahannamu sannan su sani bayan sun mutu za su shiga wutar jahannama da sannu za su haɗu da jahannama a gaban rayuwarsu ranar alkiyama ranar sakamako ranar jaza'i ranar da duk wanda ya aikata alkhairi ko mun kankantansa zai gani wanda ya aikata sharri ko mun kankantansa shi ma zai gani wala yuguni anhum ma kasabu shay'a abinda suka tara na dukiya ko yaya kadarori jama'a mabiya wala yuguni anhum ba za su iya wadatar da su ba za su iya tunkuɗe musu ba wannan wuta da za su shiga ba za su iya hana su shiga wuta ba ko ɗan kaɗan daga azabar Allah waɗannan ‘ya'ya da wannan dukiya da wannan jama'a ba za su iya tunkuɗe musu ko ɗan kaɗan na azaban Allah ba. Wala mattakhazu min dunillahi auliya wala abin da suka riƙa na gumaka ko ƙatti ko wani abu ko ma bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ko mun ƙanƙantansa sannan walahum azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su. Maulana Sheikh Ahmad Tijani zil qurbi wata dani sakan Allah min faidi madadihi bi azmil awani bai tsaya nan ba sai ce to kuma ka ƙara duba fadin Allah tabaraka ta'ala har yau dai akan maganan alqur'ani dan ka sani ba kowane mai karatun alqur'ani bane yafi mai salati tun farko yan uwa musulmi mun gaya muku duk hayaniyar da ake ba mu karana ake tsakanin alqur'ani da salati ba mun gaya muku wannan tun farko dan maulana shaka da tijani tsakanin lamin faidi madadi bi azmil awani ya faɗa ya ce amma tabdilul qur'ani ala jami'il kalami min al azkari was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa amrun wadihun aw dahu min ash-shamsi kama huwa ma'lumun min istiqra'ati shari wa usulihi shahidat bihi al atharu sahiha saboda ka alura da kyau a daina hada kindirmo da miya cewa shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce salatul fatihi ta fi alqur'ani a daina kawo wannan maganan kwata-kwata ana magana ne tsakanin mai salati ga annabi da mai karatun alkur'ani amma ba tsakanin ƙur'ani da salati ga annabi ba Allah ya ƙara masa yadda ya ce a duba alkur'ani za a ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين صدق الله العظيم قل يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم ka ce da su ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi yahudu da nasara lastum ala shay'in ba a bakin komai kuke ba a cikin addinin ku hatta tuqimu taurata wal injila har sai kun tsaye da hukuncin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar muku a cikin attaura din da kuma injila din amma karanta attaura ko injila ba zai sa ku zama wani ba sai kun tsaye da hukuncin da aka gindaya muku a cikin littattafanku wa ma unzila ilaikum da kuma abin da aka saukar muku min rabbikum abin da aka saukar zuwa gare ku daga wurin ubangijinku a bisa harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na daga alkur'ani kenan wato kaga ashe ba da yahudu da nasara kawai ake ba mu ma musulmi da mu ake kai ka ce ayar tana magana ne akan dukkan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ishara yani ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lastum ala shay'in yu'ba'u bihi min a'malikum wa ahwalikum hatta tuqimu kitabikum alquran fatuhillu halalahu wa tuharrimu haramahu wa taqifu inda hududihi wa tamtasilu awamirahu wa tajtanibu nawahiyahu wa tuqimu aidan sunnata nabiyikum fataqatadu bi af'alihi wa tata'addabu bi adabihi wa tatakhallaqu bi akhlaqihi ala juhudil istida'a wannan shine maganar ya ku al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan ku musamman musulmin cikin ku ku sani kar ku ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi kun kasance ku ne mafifitan al'ummatai da aka fidda ku ne mafifitan al'ummar da aka fidda a cikin sauran mutane ku dinga tinkaho kuna hura hanci kuna fankama kuna homa kuna holo ko kuna daga kafada kar ku yi wannan Allah ba anan ya tsaya ba cewa yi ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wannan shi yasa kuka zama khaira ummatin din fa ba haka kawai ba wai wata rana Sahlu bin Abdullahi Tustari Allah ya kara mar da ya haɗu da Iblis yake yana daga cikin waliyai waɗanda suke iya ganin shaidan a fili sai ga shaidan yana dariya yana sai ce kai ya kake dariya kai da Allah ya tsine maka maimakon ka je ka nemi tuba kuma ka sai ce kai ba ya gaya maka Allah ya tsine mu ya ce gashi nan muna ta karanta a cikin alkurani sai ce au kai duk girman ka yanzu karatun ka bai kai wa rahmati wasu kullu shay'in ba kai har yanzu baka kai ilimin ka bai kai inda Allah yake cewa rahmata ta yalwaci kowane abu ba ka manta wa ana shay'un minal mawjudati ni ma ina daga cikin wani abu a cikin halitta sai sale ya ce a kai iblis kar ka batar da ni mana ai na san alkurani yadda ya kamata ka ja aya ka tsaya baka ci gaba ba karasa ta mana ai a gaba ya ce fasa aktubu halil ladzina yattaquna aina anta minat taqwa da sannu zan tabbatar da ita zan wajabta ta akan masu tsoron Allah kai iblis kana jin tsoron Allah ne to anan ne magana ta gudana tsakanin su to haka nan yan uwa kar mutum ya ji kawai an ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ya kama shafatin biyana alhamdulillah a ya ci gaba da ayar manaji ta'muruna bil ma'rufi domin kuna yin umarni da kyakkyawan aiki wata hauna anil munkar kuna yin hani daga barin aikata mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuma kun yi imani da Allah to wanda ya imani da Allah ba za a karanta masa ayar Allah ya ki yin aiki da ita ba to shi yasa ubangiji tabaraka ta'ala ce ku sani ya ku al'ummar fiyayyen halitta kuma ba a bakin komai kuke ba ba ku da wani aiki wanda yake da wani muhimmanci a wurin Allah tabaraka ta'ala ko wasu halaye waɗanda suke birge Allah har sai kun tsaye da aiki da littafin da aka saukar muku shine alkur'ani sai kun dawo kuna yin aiki da shi za ku yi daraja aikin ku yi daraja halin ku ma yi daraja ta yaya za ku yi aiki da shi ku dinga halalta halal din da yake cikin alkur'ani ku dinga haramta haramun din da yake cikin alkur'ani kar ku ɗauki haram ku mai da shi halal ko ku ɗauko halal ku mai da shi haramu abinda Allah ce haram ku ce halal abinda Allah ce halal ku ce haramun kar ku yi haka ku tsaya bakin doka ku tsaya bakin bodar umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ku sadar da umarninsa ku gujewa hane-hanensa sannan ku tsaye da sunnar annabinku sallallahu alaihi wa alihi sallama ku dinga yin koyi da ayyukansa ku dinga kwaikwayon ɗabi'unsa ku dinga ladabtuwa da irin ɗabi'unsa gwargwadon yadda za ku iya domin abin akwai wahala shehu mushi ibrahim kaula radiyallahu anhu yana cewa wala kiqtifa asarihi wa fi alihi asirun alal a'da'i min ajli za tubtu koyi da manzo Allah da bin shi sau da kafa da kwaikwayon ayyukansa abu ne mai wahala akan gabbai na bi shi na bi shi saboda tsananin wahalar ma na ce Allah na tuba akan wannan ne wani daga cikin magabata yake cewa laisa alayya fil qur'ani ashaddu min hadhihi al-aya qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila ni duk cikin alqur'ani babu ayar da take min tsananin nauyi nake jin tsoronta kamar wannan aya ayar da Allah yake cewa ce ne da su ya kuma abota littafi ku sani ba a bakin komai kuke ba har sai kun tsaye da yin aiki da abin da ke cikin attaura da kuma abin da ke cikin injila maulana shek ahmad tijani sahibul qurbi wat tadani sakanallahu min bahri ulumihi bi amla'il awani bai tsaya nan ba ya ci gaba ya ce wa kullu man yahfazul qur'ana duk wanda ya san ya haddace alqur'ani walam yaqum bi hududihi amma bai tsaya yana ba da haƙoƙinsa ba yana bin dokokin alqur'anin faƙadid ta haza zu'a hakika ya ɗauki alƙur'ani abin yin wargi da shi wa ƙara subhanahu wa ta'ala Allah Ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya faɗa ya ce wa iza dallaktumun nisa'a fa balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna diraran li ta'tadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu karshe sai ya ce wala tattakizu ayatillahi huzu'a kada ku yadda ku ɗauki ayoyin Allah abin yin izgili da wargi Allah ya faɗi abu ku ƙib'i kar ku yaka.
Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم
sannan maulana khatimu sab'il masani abil abbas tijani zil qurbi wattadani tsakanin Allahu min faidi madadihi bi azamil awani bai tsaya ba sai ya koro kuma ya ce kuma bari ku ji wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma balu aqwamin yusharrifuna almutrafiyin wa yastakifuna bil abidin ويقولون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yake damun waɗansu mutane ne me yake damun waɗansu mutane wasu ga su malamai wasu ga su hafizan alqur'ani amma suna girmama masu kuɗi da yawa suna wulakanta bayan Allah manzo Allah ce wai me yake damun su ne a wulakanta talaka bawan Allah mutumin kirki amma ana girmama mai kuɗi watakila ma fajiri ne fasiki amma saboda kuɗinsa ana girmama shi wa ya ƙulu na bilƙur'ani kuma za ka ji su suna karanta alƙur'ani suna furta mawa faƙa awam abin da ya daidai da son zuciyarsu wa ma khalafa a hawa ahum abin da duk suka ga ya saba wa son zuciyarsu tara kuhu sai su bar shi ba za su yi aiki da shi ba ya ce to fa inda zalika yayin da haka ta faru to su sani cewa yi uminuna bi ba'd alkitabi wa yakfuruna bi ba'd sun yi imani da sashen alkur'ani sun kafircewa sashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufi wato narko alkawari na narko wato alkawarin azaba ya gasgata a kansu a cikin ayar da Allah tabaraka taala ke faɗi a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kwa rika yin imani da sashen littafi kuma kuna kafircewa sashi fama jaza'u man yaf'alu zalika menene sakamakon wanda ya aikata wannan daga ninkum daga cikinku illa kizim ai bai da wani sakamako sai dai kunyata bil hayatid duniya a cikin rayuwarsa ta duniya wa yawmal qiyamati ranan tashin kiyama kuwa yuradduna za a jiyuyar da su ila ashaddil azabi ya zuwa azaba wadda take mai tsanani maulana shek amar tijani khatimus sab'il masani zil qurbi wat tadani tsakanin min bahar ulumi bi amla awani bai tsaya ba har yau yana ta yin bayani ne wai musulmi su sani fa ba wai karatu bane muradi ai ta karatu ba aiki shine yake so sai an gano ma'anan salati a haƙƙin fasiki ya fi karatun alkurani kuma salatin fa ba salatul fati ya ce ba kowane irin salati a haƙƙin fasiki ya fi karatun alkurani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ahu Allahu bi ilmihi ku sani cewa mafi tsananin shan azabar mutane a wurin Allah ranar tashin kiyama shine malamin da yake da ilimi bai aiki da iliminsa ba Allah bai amfanar da shi da iliminsa ba duk malamin da yake da ilimi amma Allah bai amfanar da shi da iliminsa ba a cikin waɗanda za a yi wa azaba babu wanda zai sha wahala kamar shi maulana shi kamar tijani zil qurbi wat tadani sakana Allah min faidi madadi bi azmil awani ya sake dawo a cikin alqur'ani kuma sai ce kuma kar ku manta fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa bismillahir rahmanir rahim ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى duk mutumin da ya kawar da kai daga barin ambatona wato karatun alkur'ani kenan anan duk mutumin da ya kawar da kai daga barin karanta alkur'ani fa inna lahu ma'ishatan dankan to zai haɗu da rayuwa ta kunci da wahala wana hashuruhu sannan za mu tashe shi yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama a amama kaho ƙala sai ya buɗe baki ya ce rabbi ya ubangiji lima hasharta ni ama ya ka tashe ni makaho a nan lahira wa kuntu basira alhali a can gidan duniya ina gani amma yanzu kuma na tashi nan bana gani ƙala sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi amsa sai ce kazalika atatka ayatuna ai kai ma haka kai haka kai mana lokacin da muke maka magana sai karfa ido wai kai baka gani muna maka magana karfa ido ka toshe kunne wai kai baka ji baka gani atatka ayatuna fanasita ha sai ka makance daga barin yin aiki da ita wa kazalika al-yawma tunsa to haka nan kai ma yau za a manta da kai a cikin wata jahannama za a kai ka jahannama a aje ka wurin a manta da kai saboda haka faman taraka al-amala bil qur'ani faqad nasiyahu shaudiya ne ce duk wanda ya bar yin aiki da alkur'ani to fa hakika ya manta shi ya manta shi wanda ko ya manta shi to Allah tabaraka taala zai manta da shi a cikin makanta a cikin azaba ranar alkiyama za a makantar da shi a kai shi cikin wuta kuma a manta da shi Allah ya kiyaye mu shaudiya ne Allah ya kara mar yadda ce wal wa'idu sabitun alaihi narko na azaba tabbatacce ne akan wanda yake karanta alkur'ani baya aiki da shi amma maganar salati ba wani maganar aiki mashayin sigari zai iya yin salati za a karba kuma za a mai dan wiwi zai yi mai shan sholi zai yi mashayin giya zai yi mazinaci zai yi barawo zai yi dan caca zai yi komin lalacewan bawa in ya ce Allah ya wa annabi salati Allah ba zai ce ba zan yi ba dan ka sha giya zai yi saboda haka maulana ce game da tijani Allah ya kara mar yadda ya ce fa mislu haza kaga misalin irin wannan mutumin la yakunu alqur'anu fi haqqihi abdala min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai isa alkur'ani ya zamanto a cikin haƙƙinsa ba mafi falala daga salati ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kaga ba wai salatul fati ba me yin wannan aikin bai isa a ce karatun alkur'anin sa ya fi salati ba bai isa ba maulana abil abbas tijani khatimu sab'il masani zil qurbi watta dani sakana allah min faidi madadi bi azmil awani yace fa ashabul maratibi salasi kaga ma'abota martabobin nan guda uku alƙur'ani fi haƙƙihim abdal min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam karatun alƙur'ani a haƙƙin su ya fi falala daga yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su wane ne masu martabobin nan guda uku na farko shine wanda yake karanta alƙur'ani ta fuskoki guda biyu fuska ta farko kaunuhu kalama zatil muqaddasatil muttasifati bil azamati wal jalali fa huwa fi hadhihi al martabati la yuwazihi kalamun fuska ta biyu ما دل عليه القرآن من العلوم والمعارف ومحاسن الآداب ودرك الهدى ومكارم الأخلاق والأحكام الإلهية والأوصاف الألية التي لا يتصف بها إلا الربانيون فهو في هذه المرتبة لا يوازيه كلام في الدلالة على هذه الأمور تسنن شو تجاني يا جماعة أنا تشاهد أن نفسكوكيم قدابي با وندي إسي كرنت القرآن أكنسو يفسكنت الدكرات القرآن سزوا فسكوكين قدابي بيو illa arifin billahi wanda kadin kashafar lahu biharul haqa'iqi fa huwa abadan yasbahu fi lujajaha fasahibu hadhihi almartabati huwa alladhi yakunu alqur'anu fi haqqi abdala min jami'il askari wal kalami dan me li hawzihi alfadilatayn li kaunihi yasma'uhu min az-zati almuqaddasati sama'an sarihan martaba ta biyu kuwa me martaba ta biyu a cikin karatun alqur'ani bai kai wannan na farkon ba dan wannan saboda karfin sa ma fuska biyu ke da shi a wurin karatun alkur'ani shine man arafa ma'anil qur'an zahiran wa alqa sam'ahu inda tilawati ka annahu yasma'uhu min Allah ya qussuhu alayhi wa yatluhu alayhi ma'a wafa'ihi bil hududi fa hadha aidan lahiqun fil fadilati bil martabati al ula illa annaha dunaha to ka gani shi ma za a hada shi da na farkon kenan amma dai bai kai shi ba martaba ta uku kuwa a cikin tilawan alkur'ani shine rajulun la ya'lamu shay'an min ma'anihi ليس له إلا سرد حروفه ولا يعلم ماذا أنزل عليه من العلوم والمعارف to wannan idan Allah ya taimake shi duk da bai san komai a kai ba amma dai yana kula da doka kuma ya kudirce maganan Allah ne ya kasa kunni yana sauraron tilawan daga Allah ya kudirce Allah ne ke karanta masa amma dai bai san me ake cewa ba amma dai maganan Allah ne to shi ma fa haza lahiqun bil fadli bil martabatayn illa annahu munhaddun anhuma bi kasirin بشرط أن يكون مهتديا موفيا بالحدود والواجبات غير مخل بشيء منها تسمي مرتبة هدو shine maulana shaka mara tijani Allah ya kara mara yadda ya ce wa sahibul martabatin rabi'ati as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama abdalu fi haqqihi min al-qur'ani shi wannan mai martaban nan ta hudu ba za mu boye masa ba za mu gaya mar gaskiya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai kama yi ta yi ya fi masa falala a cikin haƙƙinsa daga ya dinga karanta alƙur'ani wani ne shi wannan mutumin na hudu shine rajulun yatlul qur'ana sawa'un alima ma'aniyahu aw lam ya'lam illa annahu mutajarri'un ala ma'siyatillahi ghayr mutawaqqifin ala shay'in minha fa hadha la yakunu alqur'anu fi haqqihi abdala bal kullama izdada tilawatan izdada zamba wata azama alaihi halaku yashhadu lahu qawluhu subhanahu wa ta'ala ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه yace shi wannan na hudun da muka bashi shawara muka gaya masa cewa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abdalu fi haqqihi min al-qur'ani shine mutumin da yake karanta al-qur'ani duk ɗaya ne ba ruwan Allah ya san ma'anan al-qur'anin ya san tafsiri ko ko bai san ma'anan al-qur'anin ba amma dai yana da ƙarfin hali da jarumtaka da taurin kai a bisa haihayewa saban Allah baya daga kafa baya ja da baya akan wani abu na saban Allah to kaga wannan la yakunu alqur'anu fi haqqihi abdala ba yadda za a ce alqur'ani a haƙƙinsa ya fi salati ga annabi falala kai bari ma dai kullama da tilawatan duk sanda ya ƙara tilawan alqur'ani izda da zamban zunubinsa sai ya ƙaru wata azam alayhi halaku halakarsa sai ta dinga girma abin da ke shaida akan wannan shine faɗin Allah wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu saboda haka maulana shaka mada tijani sahibul qurbi wat tadani sakanallahi min faidi madadi bi azamil awani yace wa bayanu zalika kaga bayanin wannan annahu cewa shi yazdadu min Allah bi tilawatil qur'ani dardan wa la'anan wa bu'dan duk sanda yake ƙara tilawan alqur'ani ana korar shi ana tsine mai ana nesa tashi daga halar ubangiji illa an ya kuna sahiba martabatin ilahiyatin fil gaibi sai dai idan ya kasance shi ma'abocin martaba ce ta ubangiji a cikin gaibin Allah muddakhiratin lahu wadda aka tanada aka aje masa fil ma'rifati billahi iyaniya a cikin ma'arifa sanin Allah wanda ke na hakika ba na karatu ba domin akwai sanin Allah na karanta akwai sanin Allah na gani fa innahu cewa shi in kana bi hazil masabati wa haluhu fil martabatir rabi'ati idan ya kasance yana kan wannan hali na saban Allah da wannan karatu sannan halinsa kuma yana cikin martaba ta hudu ne mai saban Allah ne shi kama zakarna kamar yadda muka ambata to maha jami'u zunubihi fil gaibi za a shafe masa dukkan zunubansa a gaibin Allah wa tuktabu lahu jami'u tilawati hasanatin sai a rubuta masa dukkan tilawarsa kyawawa ce لأجل المرتبة التي حصل له من الله بطريق المحبوبية تدليل مرتبة da ya samu daga Allah tabaraka ta'ala ta hanyar soyayyar da yake wa Allah fa in khala min hadhihi almartabati amma idan ya zama wofi ne bi da wannan rigar ta soyayya a jikinsa sannan ya je kama alqur'ani yana tattala kuma yana kuma yana saban Allah fa huwa inda Allah ya bayyana amrayni shurja ne ce to mu ba za mu kore shi daga rahmar Allah ba ba za mu kafarta shi ba ba za mu tsine masa ba za mu aje shi ne tsakanin al'amura guda biyu a gaban Allah imma an yi amila bil afwi fil akhirati imma dai Allah ta'ala yi ma'amala da shi ta hanyar yafiya a lahira wa adamin mu'akhazati bil azabi da rashin kama shi ta hanyar azaba ala zunubi akan abisa zunubansa li sababin min al asbabil ma'lumati fil gufrani ta hanyar wani dalili daga cikin dalilai waɗanda kowa ya san su a cikin gafaran Allah watakila ya ba magiyar ruwa watakila kare ya ba ruwa watakila ya taimaki wani tsoho watakila ya ɗauke kaya a hanya watakila ya tsallakar da makaho titi watakila ya biya wa mabukaci bukata da sauransu dai wanda abubuwa ne da mutane suke rena amma a lahira zai taimake su wannan abu to idan ya zama yana da irin wannan wahiya kasiratun kuma hanyoyin suna da yawa wa imma imma kuma Allah ya ga dama an yunaki shahu ya bi diddiginsa ya bincike shi binciken kwakwaf yunaki shahu rabbuhu bil hisabi ubangiji tabaraka ta'ala ya bincike shi ta hanyar hisabi fil akhirati a lahira sun mai kula lahu sannan ce da shi lanu aki zannaka bi ha zarratan zarratan za mu kama ka da laifukanka zarra zarra sai mun duba kayanka gaba ɗaya fasahi wa hazil martabati ka gama abocin wannan martaba as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama abdalu lahu min tilawatil qur'ani ya fi masa daga karatun alqur'ani ya kama salati gadan gadan ya fi ya cakuma alqur'ani likaunihi domin kasancewarsa annallaha idan ya karanta salati cewa Allah yusalli alaihi shi ma zai masa salati bi kulli salatin a kowane kwaya ɗaya idan yayi asharan asharan goma goma Allah zai mai wa jami'ul mala'ikati fi kuratil alami asharan asharan sannan dukkan mala'iku a cikin kewayen alam duniyoyin halitta duk inda wani mala'ika yake zai mai salati goma goma li kulli salatin kowane salati ɗaya da yayi mala'iku za su mai goma goma fa yafuzu bi zalika sai ya samu ya rabauta da wannan bis sa'adatul abadiyya da samun arzikin lahira na har abada fa inna hadzal wa'da min Allah muhaqqaqul wuqu'i wannan alkawari ne daga Allah mai matabbacin afkuwa wa hadha waqi'un li kulli mudi'in wa asin wannan ko sai ya faru in dai mutum ya kama salati sai ya tabbata alkawarin nan sai ya tabbata ga dukkan mai biyayya da kuma mai saban Allah fa kullu man salla alaihi rabbuhu duk wanda ubangijinsa ya masa salati wa sallat alaihi mala'ikatu sannan mala'iku suka mai salati fa huwa min ahli sa'adati yana daga cikin mabuta arzikin lahira wa sahibu hadhal hali kaga ma abocin wannan hali ya kaula hul halaku wa shaqawatu bi tilawatil qur'ani mai saban Allah ma abocin wannan hali to zai jefa kansa cikin halaka da tsiyacewa ta hanyar tilawon alkur'ani wata kaula sa'adatu sannan arzikin lahira za ta same shi bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar salatin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a nan mu yabi Shehu Tijani radiyallahu anhu domin wannan bayanin malami irin wannan ya kamata a jinjina masa gaskiya ya kamata yi masa baitika tijanuna baituhu bizikri ma'muru wa bis salati wa bil khairati magamuru مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تجاننا بيته بالذكر مأمور وبالصلاة وبالخيرات مغمور تجاننا بيته بالذكر مأمور وبالصلاة وبالخيرات مغمور موقت في ذكر الله ما تلأت شمس وما غربت وذاك مشهور هيا طريقة أهل الله فهي به مؤلف جمعها والكسر مجبور شيخ المشايخ من في درب بردته جيب على النور والأسرار مزرور شيخ المشايخ من في درب بردته جيب على النور والأسرار مزرور من داره جنة الفردوس وبها رضوان خاذنها أذكارها الهور يفيد من سلسبيل الذكر كوثرها فاجرب مفجرها فأنت معجور أوراده عن رسول الله قد رويت كذاك أفعاله والسر معصور فانقل فديتك في آثاره قدما فإن نقلت فذاك النقل مدخور وارز بأن تنتمي يوما لجانبه فحظ من ينتمي إليه موفور ولازم أوراده في النفس أو ملأ فذاكر الله عند الله مذكور سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله to alhamdulillah yan uwa ga lokaci yayi a za mu dakata a nan goben Allah da in mun zo za ku ji tambayar da Sayyidi Al-Harazimi radiyallahu anhu yau Maulana Sheikh Ahmad Tijani ya ce masa to Maulana idan wani mai tambaya ya ce yaya za ku zo ku faɗi falalan alkur'ani akan dukkan ayyuka da zikirori da salatoci sannan daga baya ku koma ku toge ku ce kuma wai salatin annabi ya fi falala a haƙƙin mai saɓan Allah daga karanta alkur'ani in kun yi haka ai kun yi tufka da warwara to za ku ji amsar da shauti jani ba shi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu فكن مجيسا لنا يا واحد الأهد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا يناله نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أصحابه سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون salamun al mursalin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah an saurari ci gaban tarihin maulana sheikh ahmadu tijjani kenan daga bakin sheikh ibrahim mansur imam tudun wada kaduna wanda almajiransa suka dauki nauyin kawo muku a wannan wata na safar sai gobe da allah kai mu zamu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh